الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين لهدو لوة جمال الثاني هجرتنا لدبو لتأليه لدى أربعين لهدو وان ليلة الشاب وكوي لوة miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin bidiyon malikiya a littafin risala na abdullahi bin abi zaid al-irawani muna cikin babu zakatul mashiya ko ana za mu tashi wa kullu khalifaini fa innahu ma yataraddani bainahuma muna magana akan zakkan dabbobi mun faɗi ainihin irin dabbobin da ake wa zakka kuma kowane nau'in dabbobi mun faɗi yanayin zakkan da zai kasance a cikinsu sannan mun zo mun yi maganan wakasi mun ce babu zakka a ainihin wakasi sannan mun ce ana hada akwai wasu nau'o'i wanda nau'i daban ne amma jinsi ɗaya muka ce ana hada su kamar irin su tumaki da awaki kamar irin su raƙuma a turkumami masu tozo biyu da mai tozo ɗaya kamar irin shanu ainihin mutulai da shanu haka na ainihin dogaggi don mun ce ana haɗa su to akwai abin da ake cewa ainihin abokan hulɗa wato a sauran dukiyoyi ko kun haɗa hulɗa ba ruwanmu da haɗa hulɗan ana lura da kawai rabon kowa a cikin dukiyar ne in an zo zakka yanzu misali ba ana haɗaka na kasuwa ba a ce an buɗe kamfani kowa ya sa hannun jari yanzu lokacin zakka yayi ba ruwanmu da yawan kuɗin da yake kamfanin a kowa hannun jari shi da yake ciki in ya kai nisabi ko sama da haka yayi zakka wanda jari shi bai kai nisabi ba babu zakka kuma komi yawan kuɗin kowa iya nashi zai wa zakka tunda shi kuɗi ba shi da wakati to amma a dabbobi idan an haɗa kulɗa ana haɗa kulɗa na dabbobi a haɗa dabbobin sai su zama kamar na mutum ɗaya koman su suna yi ɗaya gurin kwanan su ɗaya inda suke kiwo ɗaya mai babin nan wanda zai fita kiwo da su a biya shi guda ɗaya saboda neman sauƙi to duk lokacin da aka haɗa irin wannan hulɗan idan sa'i ya zo za a fidda zakka to za a ɗauka kamar na mutum ɗaya ne dabbobin tunda in ka lura dabbobi akwai wakasi za a ce daga kaza sai ya kai kaza za a kara daga kaza sai ya kai kaza za a kara to idan aka hada na mutane mutum biyu ko sama da biyu in sa'i ya zo ba ruwan shi da cewa na mutane da yawa ne kawai za a dauka kamar na mutum ɗaya ne idan aka zo za a dauka kamar na mutum ɗaya ne misali zakkan awaki ko tumaki mun ce daga arba'in za a fara ba da ɗaya ba za a ƙara ba ya kai nawa ɗari da ishirin da ɗaya ka ga ma'ana har zuwa ɗari da ishirin ma ƙwaya ɗaya za kama to yau sai ga wasu nan ni ina da arba'in kai kana da arba'in malamin nan yana da arba'in in an haɗa ba ɗari da ishirin ba ka gan suna ware kowanne in an zo ɗaya ɗaya za a kama to ƙaddar da kulɗa zai sa mu haɗa su wuri ɗaya in dai kulɗin irin yadda shari'a ta yadda ne muka hada to in an zo wannan kwaya ɗaya za a kama kamar na mutum ɗaya ne a ɗari da ishirin ɗin nan guda ɗaya za a kama haka nan abin zai tafi ko zakan zai karu ko zai ragu ba ruwan sa'i kawai in ya ga dabbobi a tare a wuri ɗaya kuma kulɗa ne yasa suka hada ba ruwan shi da cewa wannan nawa ne wannan nawa ne kawai zai kama abin da ya kama na zakka ne a ciki to wannan hukuncin za mu karanta shi ma yana da hukunce-hukunce kafin a zo a yi zakka ɗin ya ce wa kullu khalidaini dukkan masu hulɗa guda biyu idan suka hada ko ma sama da biyu idan suka hada dabbobinsu in sa'i ya zo kaga mun ce kamar na mutum ɗaya ne ba to idan aka kama fa innahu ma cewa su biyun nan ya taradani za su yi komemeniya ma'ana za su miyar wa juna in nawa aka kama za a yi lissafi ka miyar min in naka aka kama za a yi lissafi miyar ma shine taradani bai nauma tsakanin su bi sauyaci da daidai da daidai ma'ana daidai dabbobinka daidai abin da za ka miyar ma'anan wannan maganar shine ina da guda arba'in kana da arba'in bawan allah ne yana da arba'in na awaki kaga ɗari da ishirin ƙwaya ɗaya za kama to in sa'i ya zo kawai zai kama ƙwaya ɗaya ne wanda ya waje ba tunda mun ce in a awaki ne wanda ya cika shekara ɗaya shiga na biyu shiga mabayyani in a tumaki ne wanda ya cika cikakken shekara ɗaya za a kama ba to in ya zo kaga a cikin dabbobin kawai zai kama idan ya zo ya kama a cikin dabbobin to yanzu a cikin dabbobin nan tun da na mutum uku ne kuma guda ɗaya za a kama ai dole a raban ɗaya daga cikin su za a kama shirin shigo nan ma dole a cikin ɗaya a cikin na ɗaya a cikin ɗaya na ɗayan su za a kama ko to yanzu duk wanda aka kama a nashi idan aka zo sai a yi kuɗin wannan dabbar idan an yi kuɗin ta kenan sai su mayar wa juna misali ina da arba'in kana da arba'in wannan yana da arba'in an zo an kama guda ɗaya ana kamawa nawa aka kama na malam abdurrahman sai mu ce to nawa ne kuɗin dabbar sai aka ce dubu sittin sai mu ce to shi kenan yanzu ni zan ka dubu ashirin kai ka ka dubu ashirin sai mu bashi shi ma ana shi dubu ashirin an haɗa ka kuɗin dabban shi ya fita to haka nan za ta fi hakan zakkan ainihin shanu ne hakan na ainihin raƙuma ne ko da yake shi shanu yawanci baya karuwa amma kamar na raƙuma kifan yana karuwa to ala ayyi halin da an zo an kama to za a duba a gani nawa aka kama sai a yi kuɗin dabban sai a yi komiminiya kuma wannan komiminiyan kaddara a ce ni nawa guda saba'in ne naka guda hamsin ne kaga ɗari da ishirin ko to sai aka zo aka kama ɗaya to in a nawa aka kama an yi kuɗin ta sai aka sa gida ɗari da ishirin ni zan bada kashi saba'in kai ka bada kashi hamsin haka nan kowa ne gwargwadon yawan dabbobin shi a ciki gwargwadon abin da zai biya na ainihin kama zakka da aka yi inda mun ce kamar na mutum ɗaya ne sai ba zai ce nawa za mu kama ba kawai wanda ya cancanta zai ce a nan malam yana nuni wanda ya kai guda arba'in eh arba'in ne amma na mutum uku ne shi ma ya zarta za mu zo kai ai gashi nan kaɗan ya ce mai magaban wala zakata ala man lam tablugh hissatuhu adadan zakati ka gane nan can idan aka zo mutane ne sun haɗa hulɗa wannan yana da arba'in wannan yana da hamsin wannan yana da kaza wani kuma ishirin yake da shi wani talatin yake da shi kaga ishirin bai kai zakka ba talatin bai kai zakka ba in sa'i ya zo ya kama to yanzu wa'anda nasu ya kai nisabin zakka su za a yi lissafi su biya wannan amma duk wanda raban shi bai kai zakka ba a ciki babu zakka balle ma a ce yawan su ne kai zakka amma da za a ware kowa raban shi bai zakka- bai kai zakka ba sa'i ba zai kama ba shara'in sa'i ya kama sai idan na kowa ya kai zakka ko kuma na kowa bai kai zakka ba amma akwai wanda nashi ya kai nisabi to kaga wanda nashi ya kai nisabi ko a ware ne dole zai bayar saboda haka babu zakka akan wanda nashi bai kai nisabi ba dole za a yi bayani wannan fa shi nashi bai kai nisabi ba dole a ware wanda nasu ya kai nisabi a cikin nasu za a samu dole dole dama dole sosai to ba- bambancin lokacin fama eh wani lokaci in tsakanin su akwai lokaci ya bambanta wani ya sami dabbobin ba su kai shekara ba amma sun kai eh to ka san ita gwamnati idan ta tsara lokacin karban zakka kawai tana amfani da kiwon area ne kawai na dan yanzu in ka ce ni a muharram nake wannan a rajab yake wannan a kaza shikenan duk wata sai an naɗo hukuma sun zo sun karɓi zakka saboda haka ai gwamnati iko ne kawai ce watan kaza shine lokacin zakkan area kaza ba ruwanta na ta zo kawai za a kama na ka gane ba na saboda abin maslaha ne yawwa sai dai kuma a wannan wanda rabon shi bai kai zakka ba idan suka haɗu da wanda rabon shi ya kai zakka sa'i da ya zo kuma bai ware ba dan dama in sa'i ya zo din dole ne zai tambaya kuma dole zai ware su waye wanda rabon su bai kai zakka ba tunda ai zai yiwu rabon ka bai kai zakka ba amma kasancewa yana cikin dabbobin kuma ya ƙara yawan zakka saboda haka kai ba zakka akan ka dole a ware to da aka zo kawai ana gaggawa ko mugunta ko wani dalili da yasa sa'i bai ware ba nunawa ashirin da biyar ne kawai sai kuma naka guda ɗari ne sai kawai suka zo suka haɗu ko a wajen shan ruwa ko a wajen kiwo sai sa'i ya zo tun da dama ko a hadisi an nuna cewa kar a takura wa mutane a rika zuwa wurin da suke shan ruwa a karba ba kawai sa'i da ya zo ya ga jinsi iri ɗaya wajen ashirin ɗari da ashirin da biyar nawa zai kama biyu zai kama ɗari daga ɗari da ishirin da ɗaya ne biyu ba to yanzu ga sun kai ɗari da ashirin da biyar kaga idan ya zo ya kama biyun nan me dalilin da ya ka ya sa ya kama biyu saboda sun kai ɗari da ashirin da biyar yanzu kaddara da a ware ne nawa zai kama guda ɗaya zai kama saboda na wannan mai ɗarin za a kama guda ɗaya kai ne ashirin da biyar ba ka sa kanka to yanzu me yasa aka kama biyu za mu ce saboda sun kai ɗari da ishirin da biyar yanzu kaga da kai mai ɗari da shi mai ishirin da biyar kowa ya takura ɗan uwan shi shi mai ɗari zai ci aikin banza masu ƙananan dabbobin nan yan dabbobin ka kaɗan ka zo ka je wa mutane asara shi kuma zai ce wa'annan masu kuɗin yanzu gashi nan ba dan zuwan shi ba kaga da ba za a kama mu ba ka kowa ya janyo dan uwan shi saboda haka yanzu dole za su raba asara tunda ba dan 25 din nan ba da ba za a kama biyu ba ba dan ɗarin nan da ya haɗu da shi ba da ba za a taɓa barna shi ba to shi ma akwai wannan hukuncin dan kaje mu dawwala za ka samu ba da mun kuma murafa a kan eh wani abu.
ba ne murafa kamar ya ya kai kara a wai in kun je din ba yadda za ku yi kai karan ko kun kai karan an ki sauraro rai kuwa yanzu misali a unguwan nan an ce duk shago mai kofa biyu ya biya rabaro dubu goma duk mai kofa ɗaya ya biya dubu biyar biyar ni shago na kofa biyu ne amma kofa ɗaya nake buɗewa kuma dama mai yiwa dokan mai buɗe kofa ɗaya dubu biyar zai biya sai suka suka ce kawai goma zan biya dole dole dole na ɗauki goma yanzu ina zan kai karan su akwai yanzu akwai inda zan kai karan su ka in ma akwai kafin jiyan bididdigin dubu goma nan nawa zan kashe ka gani yawwa saboda haka akwai irin wannan wanda in an zo an karba din kawai gwanda ma ku zauna ku raba din ya fi a ce ku je ku biya ku je ku bi abin nan aha ya ce wala zakata ala man lam tablugh hissatu adadin zakati ko wala yufarraqu bayna mujtami'in ko mujtama'in ba a raba tsakanin wanda suke haɗe wanda aka haɗa wala yujma'u bayna muftariqin ba a ainihin tara tsakanin wanda ainihin suke rabe ko muftariqin wanda aka raba misali asalinsu dabbobin an haɗa hulɗa a haɗe suke to yanzu da masu dabbobin suka duba sai suka ga wannan dabbobin fa a haɗe in an zo kaza za a kama amma da za mu raba za mu samu sassauci to yanzu ko sun raba wannan raba ba zai amfane su ba ba a rabawa misali ni ina da ɗari da ɗaya kai ma kana da ɗari da ɗaya kaddara a ɗari da ɗaya nawa za a kama ɗaya za a kama to amma ɗari biyu da ɗaya fa uku za a kama ai daga ɗari biyu da ɗaya ne za a fara kama uku uku ko to ina da ɗari da ɗaya ɗari da ɗaya in an haɗa ɗari biyu da biyu kaga uku za a kama to yanzu a nan lokacin zakka in ya kusa ba za mu yi shawara mu ce kai dan neman sauƙin ɗayan nan mu raba kawai in an zo a kama ɗaya a naka a kama ɗaya nawa ba a wannan rabawa in ma an raba sa'i ya zo wannan ukun zai ɗauka mun gane sannan wala yujmu baina mutariqin ba a tara tsakanin wanda suke rabe misali kana da 40 ina da 40 wannan yana da 40 kaga kowa da dai za kama lokacin kamawa da ya kusa sai muka ce kawai mu hada saboda mu samu saukin dabba biyu to ba a haka mun gane ba a yin hakan khashiyata sadaqati dan tsoron karuwan sadakan zakka wa zalika yace amma wannan hana wanda aka yi fa idza qarubal haulu idan shekaran karban zakan ya kusa ne kaga nan ne ake tuhuman kun hada ne saboda neman sauki amma ba za a ce kwata kwata ba za ku hada dan neman sauki ba ko dan neman sauki ne yanzu misali an zo an riga an karbi zakkan sai muka ce ni me riban mu ne yanzu kai kana biyan ainihin mai zuwa kiwo ni ma yana biya wannan ma yana biya mun je shan ruwa duk muna biya da za mu hada ai za mu samu sauki kuma kaga in mun hada zakar ma za ta zo mana da sauki sai muka hada dan wannan amma lokacin shekara bata kusa ba da yiwa ma ana karɓa kenan muka hada to yanzu ne shekara in yazo dole guda ɗayan nan za a kama yawa inda ba za a raba ko ba za a hada ba idza qarubal haulu idan shekaran karban ya kusa kaga sai da aka shekara kusa zo yan kwanaki sai aka hada ko aka raba kaga akwai tuhuman dan saboda kar su ba da zakka da yawa ne suka yi saboda haka فإذا كان نقص أداء كو؟
yankusu ada'u فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه yace dan shekara ta kusa suka hada ko suka raba da aka zo sai aka ga wa sai ai gashi gashi wayannan dabbobin na mutum biyu ne rabawa suka yi ko na mutum biyu ne hadawa suka yi to idan aka duba aka ga cewa wannan rabawan ko wannan hadawan zai rage zakka to ukhiza kawai za a kama su bi ma kana alai qabla zalika da abin da suka kasance a kai kafin su hada ko kafin su raba na mutum uku ne eh suka hada eh to kai a kamo guda uku kawai tunda asali dan gudun zakka suka hada ko kuma na mutum biyu ne eh suka raba da a daske ka gan da a ɗaya ne uku za a kama ko eh to a kamo guda uku kawai sun karanta sai a kama guda uku yawa saboda ana kama ainihin duk mutumin da ya irin wannan dabaran da na ibin abin da ya yi nufi. ولا تؤخذ في الس... ولا تؤخذ كو نعم.
ولا تؤخذ في الصدقة السخلة ba a karɓan ainihin ɗan tunkiya irin ɗan ƙarami wanda bai kai shekarar zakka ba Mm.
ba a karɓan shi a cikin ainihin zakka amma kuma wato addu a larabbil ganami ana lissafa su a bisa mai dabbobin ko yau aka haife shi za a lissafa shi dama mun ce wa haulul nasilil an'ami haulul ummahat ko shekaran yaya shekaran uwaye saboda haka yaya duk za a yi lissafin su ko yau aka haife shi amma an zo karba ka kama ɗan tinkiya karami ka bayar ba za a karba ba wato addu'a na rabbil na rabbil ganim yana lissafa su a bisa mabuta dabbobin wala tu kazul ajajilu kuma ba a karban yan malakai irin dan malaki karami wanda shekarun shi bai kai mun ce dan shekara biyu da ya shiga na uku ko to bai kai wannan shekarun da za a karbi ainihin zakkan shi a matsayin shanu talatin ba sai ka kama irin wannan karamin dan malakin ka bayar ba za a karba ba walal fusilanu ba a karɓan ‘yan safe fil ibili a raƙuma ɗan safe shine ƙaramin raƙumi wanda bai kai bintu makad ba bai kai ɗan shekara ɗaya da ya shiga na biyu ba ba za a karɓa a matsayin zakka ba kuma wato addu alaihim duk za a lissafa ta alaihim a kansu in an zo lissafi za a lissafa da shi amma an zo karɓan zakka ka bayar ba za a karɓa ba wala tu kazu taisun hakanan ba a karban dan bunsuru irin dan kyafafen bunsuru wanda shi ma lokacin shi ko kuma shekaran shi bai kai a ba- a ba da shi a zakka ba in ka ba da shi ba za a karba ba kaga wannan fa duk ana maganan cewa ko da su ne zalla yanzu misali mutum ne yana da awaki guda goma akuyoyinsa guda goma ne kowa ya sani wani kan awaki yake da shi guda goma ana nan ana nan ana nan sai da suka yi wata goma sha ɗaya da sati uku duk suna da ciki kowace idan ta yunkura sai ta haifi ‘ya'ya hudu ita kuma sai ta mutu wannan ma sai ‘ya'ya hudu sai ta mutu sai gashi kana da ƙananan jirajiran ‘ya'ya guda arba'in amma uwayen duk sun mutu to yanzu an zo sai ka yi zakka sati biyu yana cika za mu ce dabbobin wani sun shekara a ‘ya'ya ne mu ce to ai uwayen sun shekara shekaran ‘ya'ya shekaran uwaye kashe to yake ne yanzu a kama ɗaya ce a wanne a wayannan ƙananan dole cikakke za ka siyo ka bayar ƙwarai kuwa ba a karɓan ah, masu darajar dabbobi kuma ba a karɓan ashiraren dabbobi wannan ko zallan ashiraren ne dole ka siyo tsakatsaki haka nan kuma idan mutum yana kiwon irin turika turka raguna ɗin na wanda kowane rago ɗaya zai kai dubu ɗari biyar bana ba an shahada na dubu ɗari bakwai ma to irin wayannan manya-manya ga sunan a garken guda arba'in ne amma sun kusa cika garken ko guda ɗari da ashirin ne ma da aka zo ga sunan ba kowanne cikakke ne kaga guda ɗaya za kama ɗari da ashirin ɗin nan ko ana zuwa sa'i da ya irga sai ya ga ɗari da ashirin nawa ne ya tabbata guda ɗaya ce to a rufe mun garke na ya je kasuwa ya siyo tsakatsaki zai bayar Kwarai kuwa. ba za a kama mar a wa'annan manya-manyan ba yawa ita shari'a tsakatsaki ko a shiraren ne ko manyan ne tsakatsaki za ka bayar amma kuma an zo lissafi ba ruwanmu da kankanta shi ko yanzu aka haife shi yana cikin lissafi wala harimatun ba a karban guzuma tsohuwa kenan walal makidu haka nan ba a karban mai naƙuda mai ciki dabbar da ciki a karba kaga yanzu dabbobin zai kawai biyu aka ɗauke mara saboda haka mai ciki ita ma ba za a kama ta ba wala falul ganami haka nan ba za a karbi ainihin karo na raƙuma irin wanda an siyo shi iri wanda yake barbara ake samun ainihin ya'ya masu kyau kamar yanzu da ake siyan balami na rago ko a siyan irin bunsuru babba mai kyau din nan to in an zo ba za a ce wannan za a kama a matsayin zakka ba wala shatul alabi haka nan ba za a karbi ainihin dabban ingilishi ba kamar ragon da ake kiwon shi ba ana kiwon ana cewa kiwon dusa ba wanda musamman ake daure shi dan a kiwata shi yayi mai ko a yanka ko a samu kuɗi to wannan shi ma ba za a ce shi za a karba a matsayin zakka ba walal lati turabbi waladaha haka nan ba za a karbi wanda take shayar da ɗanta ba wala kiyaru amwalin nasi yace kai a takaice ne ba za a karbi kiyaru zababbun amwalin nasi dukiyar mutane ba kai mai karban zakka in ka zo kana da talakawan da za ka karba su ko kilta ka kana da haƙƙi ba za a baka a shararai ba haka nan kai ne dabbobi kai ma kana da haƙƙi ba za ka karbi ainihin masu daraja na dukiyarka ba kawai za a tsaya a tsakatsaki ne kai ba za ka bada mara kyau ba shi ba zai duba wanda ya fi kyau ba haka nan za a karbi ainihin alwasa wala yukazu fi zalika ardun sannan ba za a karbi kadara ba fi zalika cikin zakkan dabbobi yanzu misali mutum ne yake da ainihin dabbobi yana da irin shanu bakoloji din nan manya-manya ga su nan guda arba'in da aka zo aka lissafa tabbana da shi shanunka sun kai arba'in saboda karsana za a kama babba musinna shi kuma arba'in din nan duk sun kama ran shi kowanne aka taba ba zai yace to bari mu gani wanne za ka duk wanda aka yi cewa wannan ai ba zai yiwu ba a dai duba din ya ga abin ba zai yiwu ba sai yace to shi abin da za a yi a gaya mar me zai bayar a maimakon dabbar da za a kama a barbar dabbobin shi ba zai yiwu ba dole dabba din zai bayar ba za ka karbi wani kadara ba wala samanun haka nan ba za a karbi kuɗi ba kace kai amma kuɗin dabban ka biya nan ma ba za a karba ba dabbar dole za ka kawo fa in fa in me fa in ajbarahu almusaddiqu idan shi ne karban zakkan shi sa'i ya tilasta shi ala akhdhi samani a bisa karban kuɗi bil an'ami a zakkan dabbobi wa gairiya da wani dabbobi kamar zakkan amfanin gona sai sa'i ya tilasta shi akan ya kawo kuɗi shikenan in ya bada kuɗin ajza'ahu ya isa mishi insha Allah in Allah ya so malamai suka ce abin da yasa ya kawo insha Allah nan saboda karfin khilafan da ake yi wasu malamai sun tafi akan in dai kuɗi ka bayar a maimakon dabbobi ko amfanin gona ko tilasta ta aka yi bai ba wasu malamai kuma sun nuna cewa in akwai tilasci kuma tilascin ta bangaren hukuma ne ta tilasta ka ka bayar to shikenan yayi saboda me saboda hukuma ai tana duba maslaha ne yanzu misali an turo karban zakkan Maiduguri an tara shanu tirela ɗari amma babu naira ɗaya da za a ɗauka a kai inda ake tara zakkan kaga sa'i sai ya ce to shikenan daga yanzu saura mutum nawa aka ce saura shanu hamsin sai ya ce to shanu hamsin din nan kowanne ya kawo kuɗin shanun saboda mu samu kuɗin da za mu yi transport na zuwa ainihin inda za ka yi kaga akwai maslaha sai aka ce ba a san shanun dole kuɗin za ka bayar kaga yanzu a nan tilasta ka aka yi ba wai kai kaga daman ba da kuɗi ba sai mu ce shikenan zakar ka tafi haka nan wa gairiha da wani dabbobi ko da ba dabbobi kamar zakan amfanin gona kamar in akwai gwamnatin musulunci ai gwamnati tana iya ainihin nada kwamiti na karban zakka na kowane ainihin area to an nada kwamitin da za su karbi zakkan gona na eriyan ku an je an tara buhu dubu goma na zakka amma babu kuɗin da za a ɗauka a kai sai aka ce daga yanzu saura buhu nawa saura buhu ɗari sai aka ce to wannan buhu ɗarin kowanne kuɗin su zai kawo ba a san hatsin aka tilasta ka buhu nawa ne naka buhu ɗari buhu goma ne zakka to kawo kuɗin buhu goma kaga yanzu ba kai kaga dama ba tilasta kai aka yi aka karbi kuɗin buhu goma to yanzu wannan buhu goma da aka karbi kuɗin shi zakkar ka tayi shi yasa ya ce ajza'ahu insha Allah wala yusqitu daynun zakata habbin wala tamrin wala mashiya bashi da muka ce yana sare da zakkan farin kuɗi in mutum yana da kuɗi fari ana bin shi bashi ya wannan kuɗin ba mun ce ba zakka ba to amma zakka ba sayar da zakkan amfanin gona kayi noma wanda amfaninka ka samu amfani ya kai na dubu ɗari amma kuma ana bin ka bashin dubu ɗari biyu to yanzu wannan bashin ba zai sayar da zanka amfanin nan ba dole ko nawa ake bin ka bashi sai ka yi zakkan amfanin gonan nan wala tamrin haka nan zakkan dabino bashi baya sayar da shi wala ma shetin zakkan dabbobi shi ma bashi baya sayar da shi dole sai mutum ya yi
Wannan ba za a karbi kadara ba.